وسيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال المفسرون يعني من ذكر وأنثى من آدم وهواء ونزلت, ونزلت الآية بأبي هند ذكره أبو داود في المراسيل قال حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني الزهري قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نزوج بناتنا موالينا فأنزل الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الزهري نزلت في أبي هند خاصة وقيل إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقوله في الرجل الذي لن يتفصح منه ابن فلانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذاكر فلانة قال ثابت أنا يا رسول الله فقال انظروا في وجوه القوم فنظروا فقال ما رأيت ما رأيت قال رأيت أبيض وأسود وأحمر فقال فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى فنزل في ثابت هذه الآية ونزل في الرجل الذي لم يتفصح منه قوله تعالى في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم قال ابن عباس رضي الله عنه لما كان يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى على على ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيش الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم قال الحارس بن هشام ما وجد محمد ما وجد محمد صلى الله عليه وسلم غير هذا الغراب الأسود مؤذنا وقال سهيل بن عمرو إن يريد الله شيئا يغيره وقال أبو سفيان إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما قالوا فدعاهم وسألهم أما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب بمكة فقال يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان رجل يرتقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقد خرج الطبري وقد أخرج الطبري في كتاب آداب النفوس وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة قال حدثني أو حدثنا من شهد خطب رس خطب رس خط- خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن في أيام التشريك في وسط أيام التشريك وهو على بعيره فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى ألا هل بلغت ألا هل بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب منكم وفيه عن أبي مالك العشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أحسابكم ولا إلى أنسابكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فمن كان له قلب صا- صالح فمن كان له قلب صالح تحنى الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم ولعلي رضي الله عنه عباد الله في هذا المعنى وهو مشهور من شعره الناس الناس خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لكم الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم وآدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من أصلهم حسب يتفاخرون به فالطين والماء أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan godiya da dukan kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakon Allah muna neman agajin Allah muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi shine cikakken shiryayye Allah ka shirye mu duniya da lahira wanda ya bata ya kangare ya waskace ya bauɗe ya kuma kauce daga kan hanya babu mai shiryar da shi sai Allah Allah ka shirye mu baki daya Allah madaukakin sarki ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikin mu ya ku ƴan uwana masu albarka khutbar mu ta yau mun mata take da abin da ya hada mu yafi abin da ya raba mu wannan khutba za ta yi magana ne akan irin masifar da ake kokarin dannowa a ƙasar nan na rikicin kabilanci da rikicin fulani da hausawa da wasu abubuwa makamanta haka wanda suke da alaka da harkokin tsaro da ta'addanci da yake faruwa a wannan ƙasa Allah madaukakin sarki a cikin suratul hujurat Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum lalle mu muka halicce ku min zakarin daga ainihin wato namiji wa untha da kuma ya mace waja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki muka sanya ku bangare bangare muka sanya ku ƙasa ƙasa gari gari gunduma gunduma unguwa unguwa bangare bangare wa qaba'ila ko muka sanya ku kabilu daban-daban lita'arafu Allah ya ce dan ku fahimci junanku dan kowa ya gane wannan kala na ne wancan ba kala na bane dan kowa ya gane wannan kala na ne wannan ba kala na bane amma sai Allah ya marmaza ya ce inna akramakum indallahi atqakum ba wannan launin fata naku ko launin harshe naku ko launin abin da ya shafi anguwanni ko garuruwa ko yankuna ko kasashe shine ya dame ni ba Allah ya ce wanda ya fi daraja a cikinku ya fi ƙima a cikinku ya fi martaba a cikinku a tiƙakun shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah inna Allah alimun khabir lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne wanda yake mai ainihin wato girma kuma mai bada labari dangane da abin da mutum bai sani ba malaman tafsiri sun yi tafassara mai a wanda dalili wannan aya ta sauka wasu suka ce wannan aya tana nufin min zakarin wa unsa ana nufin annabi adam da Hauwa. wasu suka ce ta zauka ne akan wani mutum ana ce masa abu hindin al-imamu abu dauda a cikin marasil nasa ya ambata haka yace amru dan usman ya bahi labari da kasiru dan ubay su kuma suka ce biqiyatu bin al-walid ya ba su labari yace musu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bukata daga wasu fararen fata ko turawa ko kuma larabawa akan su aurarwa da abu hindin ainihin wato ɗaya daga cikin ƴaƴansu mata wanda kuma shi ba baka ba ainihin wato farar fata bane bakar fata ne faqala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'ana bawa ne daga cikin bayi sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama nuzawwiju banatuna mawalina kana nufin mu dinga aurar da ƴaƴanmu ga ainihin wato agololinmu ko bayinmu ko wani a makamancin haka makaskancan cikinmu fa'anzalallahu azza wa jal sai Allah ya sauke wannan aya cewa inna khalaqanakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ce li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum ma'ana ba launin fata ko matsayi ake dubawa yayin da za a yi alaka da mutum ba ba kuma yaransa ba ba wai matsayinsa ba a ana duba cewa musulmi ne mai tsoron Allah shikenan kawai Qur'ani da sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun bada lasisin yin mu'amala da shi ba tare da tutarwa ko tsangwama ko tozarci ko cin mutunci ko kuma ainihin wato wani abu a makamancin haka ba Imam Zuhuri yace ta sauka ne akan Abu Hindin sannan aka ce wasu suka ce ta sauka ne akan Sabit ibn Qais ibn Shimas fadin Allah subhanahu wata'ala da yace inna akramakum indallahi atqakum ai ana nufin cewa lalle ba wanda yake da wata daga baki a cikin mutane ko ya nuna shi wata tsiya ce matukar ba tsoron Allah subhanahu wata'ala yake da shi ba al-imam ibnu abbas ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da shi a aljanna yace lokacin da aka yi fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci bilal da ya hau kan kololuwar ka'aba ya kwarma kiran sallah da Bilalu ya hau ya kwarma kiran sallah sai wani ana ce masa Itabu bin Usaidin da Abi Ais sai suka ce alhamdulillahi alladhi qabada abi hatta la yara hadha al-yawm nagode wa Allah da Allah ya dauki ran babana qubida abi an dauki ran babana hatta la yara hadha al-yawm bai ga wannan rana ta bakin ciki da da takeici ba Haris ibn Hisham sai yace ma wajada muhammadun sallallahu alaihi wasallama ghairu hazal gurabil aswad mu'azzinan yanzu annabi ya rasa wanda zai sa ya kwarma wa musulmi kiran sallah sai wannan hankaka baki ya aibanta bilalu da fatarsa da launinsa da ainihin wato yaransa sahalu dan amru sai shi kuma yace in yuridullahu shay'an yughayyiruhu in Allah ya ga dama zai iya canja shi ya sa wani baki ba Abu Sufyan shugaban kafiran Qurayshawan Makka gaba daya shi kuma sai yace inni la aqulu shay'an akhafu an yukhbirahu rabbahu subhanahu wata'ala ni bazan ce komai ba domin na san wannan mutumin karshen ta ina yin magana Allah zai bashi labarin abin da na faɗa Abu Sufyan yana rufe bakinsa fa ata Jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai kwa ga Jibrilun ya sako gurin Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa akhbarahu bima qalu ya bahi labarin duk maganganun da suka yi na banza da aibanta Bilal da suka yi da aibanta kabilarsa da aibanta launin fatarsa duka gaba daya Allah ya bahi labari fada'ahum annabi sai ya kira waɗannan kafirai kafin su wasa'alahum amma qalu ya tambaye su dangane da waɗannan abubuwan da suka faɗa fa aqarru sai suka tabbatar da wannan magana da suka faɗa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya sai Allah ya sauke wannan aya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar cewa lallai shi ya halicce mu gaba ɗayanmu daga ainihin wato rai ƙwaya ɗaya annabi Adam da kuma mace ƙwaya ɗaya na na Hawwa'u amma mu sani duk wannan alaƙar da ke tsakaninmu wallahi ba za ta amfanar da mu a gurin Allah ba daidai da ƙwayar zarra idan ba mu babu musulunci tattare da mu ba mu tsoron Allah tattare da mu ba wannan ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin Tirmidhi Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda yace yace Annabi Muhammadu yayi khutba a garin Mina yayi khutba a garin Mina a aikin hajjin sa na ban kwana yace ya ayyuhan nasu ya ko mutane inna Allah qad azhaba ankum aibatal jahiliyya Allah ya zo da musulunci ya tafiyar da munin abin jahiliyya da yake tattare da ku ya tafiyar da hi gaba daya ya watsar da hi gaba daya ya wance kalan da hi ya dora ku akan addinin musulunci fannasu rajulani dan haka daga yau inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani mutane kala biyu ne rajulun yartaqi karimun alallahi mutumin da yake samun matsayi da daraja da kima da martaba a gurin Allah ta hanyar tsoron Allah wa fajirun shaqiyyun hayyinun alallahi da kuma fajiri mutumin banza wulakancacce a gurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama bai tsaya nan ba yace wannasu banu adam mutane da kake gani gaba ɗayan su ƴaƴan adamu ne wa khalaqallahu adama min turabin Allah ya halicci annabi Adamu daga ainihin wato turbaya Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha annabi ya sake jawo wannan aya domin ya ƙara bayyana wa sahabbai cewa ga irin matsayin kowa a gurin Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya datar da mu Yahaya dan Ma'in da wasu daga cikin manya-manyan malamai suka yi bayani wa qad kharaja at-tabari fi kitabi adabin nufus al-imam at-tabari a cikin adabun nufus ya fitar da wani hadisi yace haddathani yaqub ibn ibrahim qala haddathani isma'il qala haddathani sa'id al-jurayri an abi nadhrah qala haddathana man shahida khutab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya halarci kutubar annabi Muhammadu a ranar da annabi ya yi hajjin bankwana ya ba mu labari wa huwa ala ba'irihi annabi yana kutuba a cikin ayyamu tashrik yana kan raƙumarsa a kan taguwarsa ya ce ya ayyuhan nasu ya ko mutane ala inna rabbakum wahidun ku sani ubangijinku mahalicinku kwaya ɗaya ne wa inna abakum wahid babanku annabi adamu kwaya ɗaya ne ala la fadla li arabi ala ajami ku sani ba bambanci tsakanin farin fata da bakar fata wala ajami ala arabi haka balarabe bai fi ba ajami ba ma'ana wanda bai jin larabci ko bakar fata ko wani yare daban haka kuma ba ajami wanda bai jin larabci ko ba balarabe bane bai fi balarabe da wani ba wala li aswada ala abyada haka kuma wato baki bai fi fari ba wala li ahmar alal aswad ja bai fi baki ba haka baki bai fi ja ba illa bi taqwa in ba da musulunci da tsoron Allah ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya gama wannan magana sai ya daga kai sama yace ala hal ballagtu jama'a kun shaida na isar da sako a wata ruwaya aka ce ya daga sama yana cewa ya Allah na isar da sako ya Allah na isar da sako qalu na'am sahabbai gaba daya a wannan rana suka ce manzon Allah ka isar da sako sai manzon Allah ya ce to wanda yazo ya isarwa wanda bai zo ba cewa lallai Allah madaukakin sarki ba ruwansa da bambancin launin ba ruwansa da bambancin yaran ku ba ruwansa da bambancin fatar ku a'a abin da ya damu Allah ne kai musulmin Allah ne kai musulmin kirki ne kai bawan Allah ne nitsatse wanda Allah ke so wanda Allah ke kauna to wannan shine abin da ake bukata da kai idan ka samu wannan to ka sani cewa Allah madaukakin sarki ya kaunace ka kuma ya so ka kuma ya ainihin wato jikanka da yayi maka wannan ni'ima ba karama ba yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da yazo garin Madina ya sha wahala wajen hada abota tsakanin musulmi da musulmi saboda yarukansu sun bambanta musamman kabilun Yahudawa irin su Ausu da Khazraj da sauransu irin su Banu Nadir su Banu Qainuqa da sauransu yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran Allah ya goranta wa duk wani mutum wanda yake ji shi wani ne Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina hakika Allah yayi baiwa wa mu'minai yayi baiwa wa musulmi idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya turo musu manzo daga cikinsu mutum irinsu ba aljani ba ba mala'ika ba ba wata dabba ba a rasulan min anfusihim mutum manzo irinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa yuzakkihim yana tsarkake su daga duk wata najasa ta ainihin wato shirka da duk wata najasa ta ainihin wato bid'a da duk wata najasa ta sabo da duk wata najasa ta zalunci wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma yana karantar da su littafi da kuma hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin Allah yace ko da yake kafin zuwan annabi Muhammadu kafin zuwan manzon Allah kafin zuwan musulunci suna nan cikin bata mai nisa suna nan cikin bata mabayyani yau wannan abin alfaharin na cewa Allah ya yi mu musulmai mun bar alfahari da haka mun koma muna alfahari da yarukanmu mun kowa muna alfahari da yankunanmu mun kowa muna alfahari da abin da muka mallaka dama Allah ya ce kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowa da abin da ya mallaka ko ya ji yana gadara da shi da shi yake alfahari da shi yake jiji da kai da shi yake jiji da isa wannan abun shine yanzu aka taho ake kokarin a hada mu rigima tsakaninmu da ƴan uwanmu fulani musamman a yankunan Sokoto a yankunan Zamfara a yankunan Katsina a yankunan Kebbi a yankunan kaza da kaza da kaza idan kana bibiyan social media kana ganin abin da ke faruwa a cikin waɗannan satuttuka da waɗannan lokuta abin zai tayar ma da hankali kar kai la'akar da cewa wai ku nan Gombe Adamawa Yobe Borno Kano Jigawa abin nan Bauchi Plateau ba ku fama da irin wannan wallahi fitina wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron bala'i in ya tinkaro ba zai tsaya iya wanda suka jangwalo shi ba wallahi sai yayi tsalle sai yayi tartsatsi sai yayi feshi sai yayi watsi ya zo ya shafi wanda ma ba shi ya jawo shi ba ko wanda ba su da alaka da abu yasa idan ta tunkaro wajibi ne akan malamai su tunatar da al'umma ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa mu dinnan gaba ɗayan mu ɗaya ne babban abin da ya haɗa mu shine musulunci yasa manzon Allah sahabbai sun yi ta alfahari da yarukansu a gaban shi annabi yana taka musu birki sun yi ta alfahari da yankunansu da ƙabilunsu saboda babu ƙabilar da take da fitina wajen raya ƙabilanci irin ƙabilar larabawa jama'a akan kaza sai su shekara arba'in suna yaƙi akan kaza kawai kabilar suwana ta kahe wa kabilar suwana kaza kwaya daya sai a shekara arba'in ana bugawa wannan ba bala'i bane ma da haka annabi da yazo da ya hada su akan musulunci ya sha wahala yasa Allah a cikin suratu ali imran har ilau yace wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku rike igiyar Allah gam kar ku wawwatse kar ku rarrabu kar ku tarwatse kar ku watse sai ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi a kanku iz kuntum a'da'an lokacin kuna makiyan juna ba kwa kaunar juna ba kwa sausautawa juna ba kwa dagawa kafa wa junanku saboda rikicin kabilanci wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an Allah ya ce fa'allafa baina qulubikum Allah ya sauko mana da musulunci ya sauko mana da alqur'ani ya turo mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam id kuntum a'da fa allafa baina qulubikum annabi da qur'ani da musulunci suka zo suka haɗe tsakanin mutane suka haɗa zuciyoyinsu a guri ɗaya ya dawo kowa na iya jin zai iya ba da rayuwarsa don kare rai da mutuncin ɗan uwansa amma yau ana so wannan abin da Allah ya faɗa mana cikin suratu ali imrana ana so a wargaza mana shi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الله يتكوك وايقري دنيمر الديني دنيمر مسلنتي كن زما أنقوان جونا كوانا إيه تمكن أنقوانش كوانا إيه أغزاوة أنقوانش أما ينزوك جيزان فرا أكوي غرين دبقلاتني ينا شغازا أيانكش سبو دغرين حوساواني akwai garin da bahaushe yana shiga za a yanka shi saboda garin fulani ne kuma musulmai ahmad ne da abubakar da ishaqa da adamu ba wani bare wanda ya fito ba daga cikin su ba ko ba daga cikin addinin su ba kuma wallahi ina gaya muku wannan jama'a wallahi idan ba mu tahi tsaye ka'in da na'in muka yaƙi wannan masifar ba wallahi kar kai mamakin ganin ta a cikin jihar Gombe kar kai mamakin jin ta a cikin Kano kar kai mamakin jin ta a cikin Bauchi Allah ya ce fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna kan gabar wutar jahannama saboda rikicin kabilanci da raya kabilanci Allah ya kubutar da ku ta hanyar zuwan wannan musuluncin da wannan addinin da wannan alqur'ani fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna Allah ya ce haka nan Allah yake bayyana muku ayoyinsa don ku zamanto shiryayyu ku zamanto kamammu ku zamanto kammalallu ku zamanto akan tsarin addinin Allah Allahu akbar ya Allah muna roƙonka Allah ka tarwatsa makiyan da suke nema su salwantar mana da wannan babban ni'ima ya Allah duk makiyin da ya taso da nufin salwantar mana da wannan ni'ima Allah ka salwantar da shi ka dirkakar da shi ya Allah karka bashi nasara ya Allah al'ummar mu mu dawo hayyacin mu kuma yan social media ku dauki wannan ku ta yadawa no more tribalism in Nigeria ba mu yadda da kabilanci da rikicin kabilanci ba akwai waɗanda suna nan an ɗauki nauyin su suna yawo a social media suna yada abubuwa suna faɗin abubuwa marasa daɗi don tunzura waɗannan ɓangare da waɗancan ɓangare akwai wata kaltu mai munafuka da ta fito tana cewa ai shehu usman bin fodi zuwansa da yayi ya zo ne ya yaƙi hausawa su ne asalin masu ƙasar hausa ya yaƙe su ya kafa ƴan uwansa fulani don haka hausawa su tahi su kwato wannan kambin nasu su kwato wannan yancin nasu su kwato wannan matsayin nasu ya Allah wannan mata Allah ka nuna mana ƙarshenta ya Allah wannan mata da take kokarin raye wannan masifa take kokarin izawa wannan bala'in wuta Allah ka rusa ta ya Allah Allah karka ba ta nasara ya Allah dan haka wajibi ne akan kowa ya bada gudunmawarsa wajen ganin cewa an yaki wannan fitina domin tana nema ta ci mu da yaki wallahi dan haka Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا أخو أنا ما سؤال بركة مسني تيوا والله الدين المسلم هنا أبن البحرم كدوب درجة إذن تأنبتا كدوب درجة إذن نا أينهم واتو منزنتي wanda duk duniya Allah bai taɓa yin appointment appointment a ce mutum an yi appointing nasa a wani matsayi irin a bashi annabci ko manzanci ba babu wannan yasa alfarmar da annabi Musa ya nema wa ɗan uwansa annabi Haruna malamai suka ce duk duniya har duniya ta nade ba za a sake samun alfarma mai girma irin wannan ba shine annabi Musa ya roki Allah cewa ya maida annabi Haruna annabi kuma Allah ya maida shi ushdud bihi adri wa ashriqhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira a wani guri yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisana ga dan uwana harun ya fi ni fasaha ya fi ni iya magana ya fi ni iya isar da sako Allah ba shi annabta Allah yace na bashi ba wata alfarma a duniya da aka taba yi wa dan adam sama da alfarmar da annabi Musa ya roka wa dan uwansa annabi harun to kuma ba wata daraja da wani matsayi da Allah ya taɓa ba wa ɗan adam sama da matsayin menene matsayin annabta ko manzanci amma don Allah ku biyo tare da ni mu ji a cikin alƙur'ani waɗannan annabawan suna alfahari da musulunci sama da alfaharinsu na annabta ko ba sa yi mu tafi cikin suratul baqara Allah ya ce am kuntum shuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا سيتي ونحن له مسلمون الله يتشون كنا نني أم كنتم شهداء كنا حضرتني إذ حضر يعقوب الموت لوكة دمتوا تضوى النبي يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي لوكة ديتار كائن سيتي إن متوا ذاك بوتاوا ذاك بوتاوا الله قايا إيتي لو كوبا ذاك بوتا مشي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا سيتي ونحن له مسلمون مو مسلم تزامي بذامي الدين كوماوا النبي يعقوب جماعة alfaharinsa da hi da iyalansa shine musulunci annabtar da Allah ya bashi ma yana ganin bata kai kasancewarsa musulmi ba domin matakin musuluncin ne ma ke sa a baka annabta bai yiwuwa ka zama annabi sai in kai musulmi ne haka ne ko ba haka ba da haka yana alfahari da wannan annabi yusuf tafi cikin suratu yusuf lokacin da ya zo rasuwa sai ya jinjina wa Allah ya ce rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatira samawati wal ardi anta waliyyi fi dunya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin annabi yusuf ya ce rabbi ya ubangiji kad ataitani minal mulki Allah ka bani mulki wa allamtani min ta'wilil ahadith ka mun ni'ima na sanin fassarar mafarki duk mafarkin da ka zo da shi gurin annabi yusuf sai ya fassara mai ko yau zaka mutu in ka je kace kai mafarkin yau zaka mutu sai ya ce jira karfe 9 na dare zaka mutu in ka ce masa kuma kai mafarkin kai kuɗi ya ce karfe 10 na safe za a kawo ma biliyan 5 kai ma ka zama mai kuɗi duk mafarkin da kai kana zuwa ka ga yamar zai fassara ma ma'anar shi amma duk wannan ba ita ne ta dama annabi Yusuf ba abin da ya dame shi cewa yayi wa allamta ne min ta'wili sama min ta'wili al-ahadith sai ce fatiras samawati wal ardi Allah kai ka kage sammai da kasai alherin da nake so kai min ya Allah tawaffani muslima ku duba bai ce tawaffani nabiyan ba bai ce tawaffani rasulan ba bai ce tawaffani siddiqan ba a'a tawaffani musliman ka ɗauke ni ina musulmi wa alhiƙini bi salihina idan kiyama ta tashi ka haɗa ni da mutanen arziki amma yau wannan addini yanzu muna cikin sa Allah ya mana ni'ima amma yanzu ba shi muke alfahari ba kabilar mu yankin mu wannan shine abin da muka dawo yau muna rayawa yasa Allah madaukakin sarki ke jarrabar mu da fitintunu da bala'o'i yake jarrabar mu da fitintunu da bala'o'i annabi ibrahim alfaharinsa musulunci ne jama'a karanta sultu imrana maganarsa tana nan Allah maɗaukakin sarki ya ana ta jayayya akan annabi yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne nasara su ce annabi ibrahim nasu ne mu musulmi mu ce namu ne Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahim lallazi bi lallazi nattaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu sai ce wallahu waliyul mu'minina wanda suka fi cancanta a danganta annabi Ibrahim da su shine wannan annabin da kuke rayuwa da shi da kuma sauran mu'mine gabaki daya annabi Musa annabi Isa duka falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون annabi Allah ya ce mana lokacin da annabi Isa ya fahimci waɗannan mutane fa mutanen banza ne kafirai ne sai ne ma asalin wanda suka yi imani da Allah suka yi imani hi manzo ne ya ce musu man ansari ila Allah wa zai taimake ni mu yada addinin Allah wa zai taimake ni mu kai addinin Allah gaba qalal hawariyuna sai hawariyawa suka ce nahnu ansarullah zamu taimaki addinin Allah amanna billah mun yi imani da Allah washhad kuma kai annabi Isa ka shaida ko shi Allah ya shaida bi anna muslimuna mu musulmi ne jama'a annabawa gaba ɗaya musulunci suke alfahari amma yanzu wannan darajar da Allah ya yi mun ya yi maka yau an waye gari ba ita ne ta dame mu ba ku duba dai annabi Sulaiman annabi Sulaiman din nan daga an faɗi sunansa ma kowa ya san wane ne ko ba ka karatu kana ji ana cewa annabi Suleiman bayan annabi ne manzo ne to kuma sarki ne a musulunci sarkin da ba taɓa yin mai sarauta irinsa ba ta kai matakin da tsuntsaye idan annabi idan suka yi magana annabi Suleiman yana ji tsuntsaye wata faqqada at-tayra fa qala mari mali la ara al-hudhuda am kana min al-ghaibin law adhibuhu adaban law adhibannahu adaban shadidan aw la ya'tiyanni bisultan har zuwa dai karshen aya ma'ana aula azbahannahu aula ya atiya nibi sultanin mubin ma'ana yayi yana magana da tsuntsaye da dabbobi kai annabi suleiman lokacin da yazo mutuwa ko kun san garace in ji wasu malaman tafsiri ta gano wa mutanansa cewa ya mutu Allah ya ce falamma qadaina alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa da'abatul ardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labithu fil adabil muhin wannan dabba ita ta cinye sandansa yana dogare da ita yana kallanta suna aiki dare da rana sun ɗauka yana raye a ya mutu sanda gara ta cinye sandan ya faɗi sannan suka gane haka wasu malaman tafsiri suka ce duka wannan mulkin da annabi Suleiman ya yake da shi har ya kai matakin da yana da aljanu wa min shayatin man yaghusuna lahu daga cikin shaydanun aljanu akwai masu nutso a teku su ɗebo wa Suleiman gwalagwalai gaba ɗaya waɗannan abubuwan lokacin da suka samu matsala da Balkis ya aika mata akan ta zo ta miƙa wuya me ya faru sai ya ce a fara ɗauko mata gadonsa gadonta ayyukum ya atini bi arshiha mu je magana ba lokaci muke da hi ba ifritun min aljinn yace zai zo da gadon kafin ya tahi daga inda yake ya je ya fito kafin ya shiga cikin gida ya dawo kan karagar mulki wanda Allah ya bashi ilimi shi kuma yace idan ya yarda zai dauko gadon kafin ya kifta idanunsa da aka kawo gado ita kuma ta ji labari gado yana gurin Suleiman sai ta ce bari ta biyo baya qala sai annabi Suleiman yace nakiru laha arshaha ku canja min launin gadon gaba daya aljani da aiki malam ba wasa nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun za mu duba mu gani hin za ta gane gadon ko ba za ta gane ba in ji annabi Suleiman falamma ja'at Allah ya ce lokacin da ta zo gurin annabi Suleiman kila a haka za a rishuki aka ce haka gadonki yake qalat ka annahu hu tace kamar shi to ina ga dai shi ne ma'ana har yanzu tana kokonto saboda annabi Suleiman ya kada mata hankali to bari ku ji wa ba wannan ne da ma annabi Suleiman ba annabi Suleiman sai ya ce wa utina ilma min qabliha tun kafin ita ta san wace ce ita mu an ba mu ilimi wa kunna musulmi na kuma mu musulmi ne ma'ana duk wannan abin da Allah ya wa annabi Sulaiman ba shi ya dame shi ba a'a kasancewarsa mai ilimi kuma musulmi wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimina Salman al-Farisi ɗaya daga cikin sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala kafin ya zo ya ga manzon Allah domin babu irin nau'in bautar da Salman al-Farisi bai yi ba iyayensa da kakanninsa a gurinsu suka gaji bautar wuta akwai wata wuta da ake bautawa wutar sanda ta yi shekara dubu ba ta taɓa mutuwa ba idan kai ne shugaban hura ta daga ka kamu da jinya sai a naɗa kiyate ka kana mutuwa sai shi ya ci gaba ba a taɓa barin wutar ta mutu ba salmanin farisi iyayensa suna daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan abu yayi ta yawo yana neman shi ya san duk wannan addinan ba gaskiya bane amma ina na gaske da yake ya kasa ganewa har Allah ya kawo shi Madinar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yazo ya gamu da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi addinin musulunci wata rana ana zaune a fadar manzon Allah sai sahabbai wannan ya tahi ya miƙe sai ya alfahari da kabilarsu ya alfahari da yaransu ya alfahari da abin da yake jin shi yana bugun kirji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ni ban ga dalilin da zai sa wasu mutane su dinga alfahari da mutanen da tuni sun zama gumaguman wutar jahannama ba ban ga dalili ba alfahru bil ansab ku dinga alfahari da nasaba wal fakhru bil amwal wal lughat mu dinga alfahari da dukiya da yare Allah ya hana wannan wallahi da haka salmanin farisi sai da ya miƙe sai ya ce abil islam ni babana shi ne musulunci la abal liswahu ba ni da uban da ya fi shi idza iftakharu bi qaisin aw tamimi idan mutane za su dinga alfahari da qaisu da tamimu yace to ni da musulunci zan yi alfahari wannan dalilin yasa Allah ya ce idan ma rigima ta higa tsakaninmu to mu yi kokari mu zo mu san yadda za a yi mu danna wannan rigima kar ta ci mu da yaki وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين سيتي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم Allah ya ce idan aka samu wani bangarori guda biyu Fulani da Hausawa suna yaƙi da junansu bare bari da kaza suna yaƙi da junansu kuma duk musulmi ne suna fada ina gaya muku wallahi waɗannan shawarwarin na Allah da shawarwarin nan na Annabi Muhammadu na rantsi da Allah sai an dawo kansa nan za a yi maganin matsalan dan gwamnati ba da gaske take ta maganin matsalan nan ba dole a nemi sulhu da waɗannan mutanen sun yi ƙarfin da kawo ta tunaninka kuma a nemi sulhu don a zauna lafiya yankunan su zauna lafiya malam idan kaga ta'addancin da ake yanzu idan na saka muku wani bidiyo anan wallahi sai ka gagara tashi anan gurin na rantse da Allah ya kai matakin da yan ta'addan nan su suke hukunci a cikin garuruwan nan da cikin ƙauyukan nan na ji wani bidiyo wanda sai a gurin karatu wala Allah gobe zan saka hi jama'a ta ji wani yana magana da wasu 'yan jarida yana ba su labari ya ce ya kai matakin da matar mutum za ta kai ƙarar shi gurin 'yan ta'adda su ga su can a bakin jeji ga mutane a cikin gari in kai mata ba daidai ba sai ta kai ka ƙara gurinsu idan ta je in suka ga ta yi musu to sai ta yi sati biyu kafin ta dawo gidanka na rantsi da Allah jama'a sai ta yi sati biyu wata sati uku wata wata guda sannan su ɗauko ka su ɗauko ta su zo da ita su tambaye ka me ya faru tsakaninka da ita idan suka gane cewa kai ne da laifi su yi ma dukan tsiya in ta zo da tsautsayi wallahi su kashe ka wannan fa shine halin da waɗancan yankuna suke ciki kawai mu dan ba ma ciki sai abin ya zama bai dame mu ba yau an wayi gari al'umma ta koma to idan matsala ba ita ta shafa ba kai tsaye ba ruwanta da wannan matsala idan matsala ba ita ta shafa ba garinsu ba ba al'ummata ba ruwanta da wannan wallahi tallahi wannan bala'i ne wajibi ne mu ji tsoron Allah duk gudunmawar da za mu bayar ko kalma ce ka rubuta ka ɗora a social media don a kawo ƙarshen wannan abu da haka waɗannan shawarwari na Allah sannan 'yan sa kai da aka zo aka saka jama'a ko kun san ta'addancin da 'yan sa kai suke yana nema ya wuce na 'yan ta'adda domin 'yan sa kan nan yanzu a rekod ɗinsu sun kashe manyan malamai a wannan yankunan manyan malamai guda uku akwai malamin da suka zo suka same shi da ɗalibansa a bakin masallaci wai su masu ƴan ƴan sa kai ne fa an kirkire su ne fa wajen su yaƙi ƴan ta'adda masu kashe mutane sai kuma suka dawo suna kashe mutane a cikin gari cikin mutanen ma har da bayin Allah innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أو كما قال الله تبارك وتعالى da haka suka mar magana yace bari ya sallar la'asar yayi alwala bari ya sallar la'asar suka ce a ka je ka tambaye kawai zaka amsa sai mu sallah tare da kai a can suka tafi da shi suka je bayan gari suka danna shi ta kiye suka yanka shi suka tsinka jijiyar wuyan sana suka hallaka shi akwai malamin da nasiha ya kamar yadda ne sai nasiha nan cewa ƴan sa kai su ji tsoron Allah ya zama wanda za su dinga hukunta wanda laifi ya haune ba wai haka kawai kowa ba shi ma suka kama shi suka je suka harbe shi akwai bawan Allah malami ne ƙauye ne aka yi noma sai zama amfanin gonan ya gagara ɗebuwa sai suka taru mutanen ƙauyen suka ce to su je su samu ƴan ta'addan su tura wakilai a yi sulhu da su ko da na wucin gadi ne a samu a ɗebe amfanin gona wannan bayanin da ya yan sa kai suka tura aka kamo shi suka kashe shi dan me yasa zai ce ayi sulhu da yan ta'adda to ga kuma Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in an samu bangare guda biyu tsakanin mutanen da kun yadda yan uwanku ne musulmi suna kashe junansu Allah ya ce ku yi musu sulhu ku shiga tsakani a samu daidaito idan ɗaya ta ki sulhun an yi an yi to nan ne Allah ya ce ai yaƙi amma idan ta dawo ta ce ta yarda Allah ya ce fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu ku yi sulhu tsakanin su da adalci kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci cikin al'umma sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum musulmai yan uwan juna ne ku gyara abin da ke tsakaninku ku sulhunta junanku Wadaka waɗanda suke ƙoƙarin shiga tsakani don a samu sulhu da 'yan ta'addan nan, a samu sulhu da waɗanda suke kashe mutane muna roƙon Allah Allah ya ba su nasara. Domin abu ne mai kyau tun da dai ya bayyana ƙarara cewa gwamnati abin yana nema ya fi ƙarfinta. ko mu ce ma ya fi ƙarfinta saboda haka al'amuran sun wuce tunanina sun wuce tunaninka sun wuce tunanin kowa matsalar ba ƙarama ba ce abin yana ci kamar wutar jeji kuma wallahi idan muka bari zai iso har inda muke al'amarin tsaro a ƙasar nan ba ka da wani wanda za ka ɗora wa haƙƙi kai tsaye domin rahotanni sun zo da yawa wani lokaci a samu jami'an tsaro a ciki wani lokaci a samu sojoji wani lokaci a samu 'yan sanda wani lokaci a samu 'yan sa kai wani lokaci a samu sibiliyan a cikin gari suna sayar musu da abinci suna sayar musu da man fetur suna mayar sayar musu da kayan sakawa suna sayar musu da masara suna sayar musu da shinkafa suna kai musu kaza nawa aka kama cikin mata a cikin gari suke rayuwa amma su suke sayan ma makamai da harsasai suna kai wa 'yan ta'addan nan ba a samu a cikin mu ko ana samu ko da aka matsala ce wanda sai addu'a sai kuma neman yadda za a sulhunta matsalar ta girma matsalar ta girma amma mu dawo mu gane cewa addinin da Allah ya haɗa mu wallahi idan za mu yi wa kanmu adalci ya kamata duk mu ɗaga wa junanmu kafa ko ‘yan ta'adda ku ji tsoron Allah ku sani ku musulmai ne Allah zai tambaye ku a kan ran ko mutum ɗaya da kuka kashe wallahi wallahi duk wanda kuka kashe ba tare da haƙƙin a kashe shi ba wallahi ku jira amsa da za ku ba wa Allah haka kuma 'yan sa kai da kuke kashe mutane ba bincike babu tabbaci duk wanda kuka kashe wallahi ku jira za ku yi bayani haka gwamnati da take sakaci ake kashe mutane random kisa malam random kisa ba lissafi ba sanin ya kamata wallahi ita ma ta jira hukuncin Allah Allah ba zai bari ba wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan wala yusrif fil qatl innahu kana masura Allah ce wanda duk aka kashe shi a matsayin an zalunce shi to mun bawa ƴan uwansa dama dan haka kar a dinga kisa haka kawai jinin mutane na tsiyaya ga fatara ga yunwa ga bala'i yara suna kwana da yunwa kaga yara almajirai kanana jiya wani yake gaya min cewa wani yaro ya gani sanda ya hawaye da asubar fari ya higa cikin lambatu zai ɗauko ayaba ta kwana ruwan sama ya dake ta ga kwata a ciki yana kokarin ya ɗauko ayaban nan ya sa a baki ya ci yace wallahi da ya ga yaron nan ya fito daga sallar asuba yace ya rantse da Allah sanda ya hawaye yara na kwana da yunwa wasu suna mutuwa masu kuɗi ba taimako gwamnati ba tallafi al'amura suna lalacewa harkoki sun tarwatse ƙasa ba tsaro ba ruwa ba wuta duk abin da kake jin ya kamata ka rayu da shi a ƙasar nan yau babu shi waɗanda kaɗai suke amfana da shi 'yan tsiraru ne sannan tsaron ma a zauna lafiya a shiga a fitan ma shi ma babu shi gwamnati ta kashe mu yan ta'adda su kai kuma ma mu dinga kashe junanmu Allah ka taimake mu ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da matasan mu ka shiryar da mu ka shiryar da yan matan mu ka shiryar da mu ka shiryar da iyalan mu ya Allah ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka shirye su kar ka dora su akan irin wannan mummunan layi ya Allah Allah muna da iyalai ka shirye su kar ka dora su akan wannan mummunan layi ya Allah ya Allah duk wanda yake neman daraja da kima a martaba a gurinka Allah ka bashi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya muna addu'a ga kwamitin wannan masallaci Allah ya ƙara taimakon ku akan ayyuka da kuke na da'awa da karantarwa da ake yi da bayin Allah wanda suka tsaya ka'in da na'in wajen raya sunnar manzon Allah a wannan masallaci ya Allah muna roƙonka ka sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wuta cin naman jikinmu ku yi haƙuri na ɗan riƙe mu da yawa saboda muhimmancin abin da muke magana a kansa muna addu'a Allah ka sa mu gama da duniya lafiya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliy al-azim al-jalil li wa lakum wa li sa'ir al-muslimin min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamukum Allah tabaraka wa ta'ala